وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na risala muna cikin babi mai bayani game da hukunce-hukuncen aure da abin da yake da alaƙa da aure ko jiya mun yi harkar waliyai kun ji babu aure sai da waliyi da sadaki da shaidannu biyu adillai in babu adillai sai a samu jama'a masu yawa waɗanda ba adillai ba amma dai dole a sa shaida to mun yi game da waliyai waɗanda na hi cancanta da walici ci ba mai walici illa asibai namiji wanda ke jingina ga mutum da kai ne ko ko sababiya wani namiji dan uwa ne su ne asibai ya ce dangin uwa zawal arhami ba su gado ba su ba su walici sai dai in babu kowa cikin dangin uba wannan ka gani sai a sa su alaikumussalam to duk da yake ya ce babu mai mai walicci illa asibai dangin uba amma ba sai dangin uba ɗaya ba su dai adda haƙe su na fi haƙe amma kaga ai sarki yana walicci ko hakan ga mace kuma tana iya jawo wanda duk taggada ma in dai musulmi ne ya zan waliyinta shine yace mafi kusanci ya fi cancanta yace wa in zawwaja halba idu mada in manisanci ya aurar da ita auren ya yi ina fatar kun fahimta iyaka dai an saba ma abin da ya fi kyawu to ya ce wala ya khatubu ahadun babu mai yin neman aure ala khidibata akhihi akan neman auren dan uwansa kaga ya khatubu ba'un din nan tazo da damma ya nuna lamɗin nan wala wace irin lamu ce ta nafi ce ko ta nahayi ta nafi ce ta nahayi ai sukuni ta kai inda ta nahayi ce zai ce la ya khatub amma yi mata damma shi ya nuna ba nahayi ba ne nafi ne la ya khatub ita lamun nafi tana da ma'anar khabari labari la ya khatub ahadun inda ce la ya khatub ahadun to nan ne ta nahayi wala ya khatubu ahadun babu babu mai neman aure alaƙaɗe ba ta akihi akan neman auren ɗan uwansa kaga duk da yake ta zo da siga ta nafi amma tana da ma'anar nahayi ma'ana kada wanda ya yi neman aure akan neman auren ɗan uwansa an hana wane ɗan uwa musulmi idan musulmi ya fara neman auren mace kana da labari to don Allah kakka nuna mai fin karfi ganin ka shi kuɗi ko ka shi mukami ko ka shi kaza ka san da zuwa an ka gane kaza a baro shi kada in kai haka nan kai haram wala yasumu hakan ga babu mai yin tayi saumun bisini tayi na kasuwanci na saye kaza wai misa in ka taho kara sai ka kama kwana eh me da ka kwana kullum in ka taho zai ka kama kwana tashi zanne mana ana ma magana kuma ka ki motsawa in kwana haka ji ta haka ta gida bai ma'ana mutum ya baro abi ne ya taho karatu kuma ya kama kwana ba wala ya sumu kuma mutum baya yin tayi Allah saumihi akan tayin dan uwansa ya zo ya fara ciniki kai ma sai ka zo ka na ƙara kaza wannan haramun ne ka bari da in ba a daidaita da shi ba ya fita sai ka zo kai ko kai naka haka shi ma in ya fara neman aure ka bari in ba a daidaita da shi ba tunda aure ai Allah ka yi ne in ba a daidaita da shi ba wannan kaga in ya fita amma dai yana yi ka zo ka abin ga wannan duk haramun ne wa zalika wannan hana neman aure akan neman auren dan uwanka ko hana yantayi ga ciniki akan tayin dan uwanka idaraka na in su biyu sun karkato ma juna wata ƙara ba sun kusanta juna su biyu ga, ga, ga, ga aure dawa-dawa da miji da matat sun kusa sun karkato ma juna me karkatowa ga aure hmm? sun karkata ga juna sun yadda da juna madalla wata ƙara ba kuma sun kusanci juna me ya kusanci har an sa sharaɗi to ga sharaɗi na ga sharaɗi na kaga ya nuna an amince kenan tunda in ka ji an sa sharaɗi to aminci ya shigo da zuwa in ba aminta da kai sa cewa kai bani bani don Allah ta hiyarka amma in an fara sa sharaɗi to ni ba yadda amin kishiya ba to ni ba yadda to kaga an kusanci juna kenan ina fatar kun fahimta to na an ka hana amma abin ga ka aika bida an ka ce to za a diba bancin za a diba ba wani abu da ya biyo ba ba laihi wani shi ma ya zo bida wani ya zo bida in an ka tara kuku goma sha biyu to sai a hidda guda ba ha ganin mallam aminu daura shi an na 21 yare nan da ya aura shekaran shi na da ya zo bidon ban takaici sai ya ce wa yana kiran waɗanda ya kasa su yi hankuri kuma shi ya zo da ƙarshe kuma shi allah ya ci suwa ga mallame na aka koma kan kan 'yan siyasa ta gani ran da yarinya ta zo ta yi ta ɗai ta biyu he ta biyu ga duniya da tafsiri ne ta diba karamar yarinya ha tafsirin qur'ani ita ta yi biyu na biyu duk duniya gasar duniya duk duniya ita ta yi ta biyu da da sai maza sun kayo mata gwa kaga ya nuna kenan su ma mazan masu addini masu son addini ne don don me yanzu a bidatta saboda addini ya nuna masu addini kowa na son waga ta zama ta ta don ta mai tarbiyyar ya'ya nai dama yana daga cikin hikimar aure ba wai farar fata ko dogon hanci ko wani abu ya baka sha a wanda za ta tarbiyya ba ita za ta zama uwa ƴaƴanka ba to wacce ta za ta yi ma tarbiyya tunda mafi yawan tarbiyya yare dai uwa ita ce makarantar farko uba duk minti nawa ya kai ta da sai ta wa an yi taurin bada abinci in dare ya an yi taurin tsegumi duk minti nawa ya kai tare da yara uwa annan tare da su 24 hours don haka hikima aure ka zaɓi wadda za ta yi ma tarbiyyar 'ya'yanka ba wadda za ka gwada ma abokanka ka auri mace mai kyau ba kyawun duk kwana nawa ya kai da ta haihuwa bakwai ina sauran kyawu kuma ka gani to shi ne don haka nan take sai ga mutum ishirin balla amin daura sai ya zanna ishirin da ɗai kuma allah ya ƙaddar da shi to mu tafi ya yi sa'a ita ma ta yi sa'a na faɗa musu duk sun yi sa'a ita dai ta yi sa'a ta aure da a ce wani ɗan siyasa ne ya aure ta ha karatun lalacewa ɗaya zai ko wani ɗan kasuwa ko wani dabirtacce can wani ɗan duniya karatun lalacewa zai amma yau ta yi sa'a ga wanda zai ƙarfafa mata ci gaba da karatun ya gani shi kuma ya yi sa'a da ya tahiya aure wata dabirtatta 'yan duniya yanzu ga iri ne nan don babu sa'a kamar zama tare da wanda halinku ya zama guda zama tare da wanda halinku ya zama guda to kaga shi mallami ita malama sai dai abinda shedan yayi tunda ba a rasa shedan kuma in Allah ya so duk abin shedan zai yi zai taho da sauki don duk sun san hali nai to dama wanda ba a san hali ne ba ya hibanna amma in an san halinka to bannar da zaka yi bata da yawa to duk sun san halin shaidan don haka wannan da zai musu bata da yawa ne musu fata kuma Allah ya tsare su daga gare shi to bi ta to haka ya kamata wanda duk ya ji irin ta ta ya auro inda za ka aure ka san mi dalilin da yasa zan auren wance annabi cewa ya fazfar bi zati dini ta ribata ya da ka rabauta da ma'abuciya addini yanzu yarinya ma'abuciya addini ta yi zama masu addini duk su ki aurenta don me saboda ɗiyar talakawa ce kowa ya san tana da kamun kai kowa ya san mai addini ce baka taba ganin ta babu hijabi ba baka taba ganin ta wani wuri na lalaci ba amma ba a auren ta dan me saboda gidansu babu hali tunda auren ma yanzu an siyasantar da shi ba don Allah akai ba mahiyawa aga hasara sai ka daga daukar dabirtatta da yadda dabirtattu ku ta tota ta ma dabirta kai ta bakin ciki ka rayu cikin bakin to yan akwai kuɗi gidansu dauka kuɗin zai a kawo ma don kana wawa sannan mai ohana a ce matakka gidansu matakka aka yi ma abu ai gara a ce kai ka taimakon surukunan ka kahi girma sannan mace wallahi in rance mace ta baka sai ta yi ma faɗi ka mai san baya ko kwanaki sai da nan ranta kaza an haƙara an kai to Allah ya shirye shi mu to yace kada wani ya yi neman aure akan neman auren ɗan uwansa ko haka kada ya yi tayi akan tayin ɗan uwansa inda an ka hana neman aure da tayi akan na ɗan uwanka raka na in shi masu auren mijin da matar sun karkato ma juna wata ƙara ba sun kusanci juna an zauna an fahimci juna har an fara sa sharuɗa har magana aure ta shiga to wannan don Allah in an kai ga wannan stage kakka kada ka shiga to in ka shiga kuma to shari'a za ta dakantar da auren ka matukar ba a ko an kulla ana buɗe shi amma in ka shiga kan nuna hin ƙarhi to in an ya kuma hakka tare da ita shikenan sai a bakka da Allah ya ka kai istighfari wala ya juzu nikahu shigari to zai fara lisaho aurarrakin da shari'a ta hana kai gama da littahi ne yanzu kan toka a zamanin dumi wala ya juzu nikahu shigari auren shigari baya halatta me nikahu shigari wa huwa al-bud'u bil bud'i shine hurhurin tsoka da tsoka bud'u tsoka abinda a tsoka nan shine farji a yi hurhure kai kana da ɗaya budurwa shi yana ɗaya budurwa ka ba shi ɗiyarka ya baka tashi babu sadaki shine shigar auren hurhure kun fahimta amma da ka ba shi ɗiyarka an kasa sadaki shi ma ya baka tashi an kasa sadaki tun da shari'a ba ta hana aure tsakaninku ba babu laifi bai zan shigari shigari irin yadda aka yi zamanin jahiliya ka ba shi ɗiyarka ya baka tashi shi kenan an zame babu sadaki shine nikahun shigari an hana wala nikahun bigai da sadakin hakan ga an hana aure ba tare da sadaki ba a yi aure amma babu sadaki shari'a ta hana a sa sadaki tunda kun ji annabi ya ce la nikaha illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai adalin ashe sadaki rukuni ne daga cikin rukunin aure baya halatta a ce an kada shi amma sadaki hakkin wane ne hakkinta ne an sa sadaki nawa an kasa dubu hamsin an kasa ce na ya hema na baka dubu hamsin din ya halatta hakkinta ne ya halatta ko kuma ta ce kawo dubu ashirin na ya hema dubu talatin ya halatta ya ce ya Allah ka ce cikin surutun nasa'i ya ce fa'in ɗibna lakum minhu shay'an faku eh fa'in ɗimna lakum fa'in ɗimna lakum an sha'in minhu fakuluwa ni a mari in sun su mata sun daɗaɗa muku rai ga wani abu na sadakin ta ɗauko cikin daɗin ranka ta baka Allah ce fakulu ku ci shi hani'an mai sauƙin ci mari an mai daɗin haɗaya Allah malak amma dai a ce an yi babu sadaki a yi sadaki koda da karantar da ita ƙur'ani ne ko koda da zobe na bakin karhe ko ko slippers duk an yi sadaki da su zamanin annabi slippers dauko slippers nawa slippers suke yanzu 250 sai ka sau slippers tanki ka bata inda ta yadda ya halatta ko tahi na garin kwaki kaffin min sawiqin ka ci ko hannu tarin ka ci ko hannunka tahin garin kwaki ka bata hambuda inda ta yadda sadakin ta shikenan duk an yi su duk suna nan cikin bulugul marami ya kawo su babin sadaki na bulugul marami duk an yi su zamanin annabi to akwai wata jaruma jaruma ummu sulaimin da eh ummu sulaimin uwar anas da mijinta ya gudu malik uban anas anas ibn malikin da ya gudu lokacin da an ka saukar da haramcin shan giya shi bai musulunta ba ya ce wala ni kan ba ni zama inda ba a shan giya ya gudu yabban madina ta ƙare yadda sai abu dalha al'ansari ya aiko bai ta aure duk madina ba wanda ya dukiya abu dalha al'ansari ta gonakin da biyu kaga iri ne mata ka sauko ya aiko bai ta aure to sannan bai musulunta ba ta ce to mutum kan mawadaci irin abu dalha ba a gudun aure ne amma abinda ka hana min aure ne ku haɗa mai saboda addininmu daban-daban ni ina musulmi shi ko bai musulunta sai ce a tambaye ta in yan musulunta za ta aure shi ta ce eh sai ta inda annabi ya musulunta shi kenan an ka zo an ka faɗa mata ta ce to ita kuma a faɗa ma annabi farin cikin musulunci ne shi a sadakinta komi ba ta so gare shi annabi ya ce ki yadda ta ce yadda annabi ya daura musu aure akan haka nan musuluncin abu dala shi as sadakinta don ta nuna ita ba don dukiya ce ta aure shi ba don addini ta aure mace nawa aka samu irin haka in mai kuɗi haito ba an samu rincin rani ba a mai sai atm to to ka gani kuma an ka ɗaura aure hadisi ne hasanun shi ya aure mafi albarka auren da an kai akan musuluncin abu dala wala nikahun shine yace babu aure bi gairi sadaki ba tare da sadaki dole a sa sadaki koda kadan ne sadaki bai da karanci bai da iyaka ana sa sadaki gurgudun halin miji da halin matar aka sa musu sadaki don wani ya biya dubu ishirin ba dole kai ko sai an sama dubu ishirin na ba kai karhi ne ba ko ko ita mata ta ta yi matarka daraja kila ita malama ce matarka ba malama ba ce to sadakin suna zama ɗaya wurin sa sadaki ana la'akari da halin miji da halin matar sai a sa sadaki wala nikahul mut'a hakan ga babu auren mutu'a me auren mutu'a wa huwa nikahu ila ajalin shine aure zuwa ga ajali a sa mai ajali in ko shekara 100 an kasa in dai an sa ajali to ya zan nikahul mut'ati shari'a ba ta yadda da shi ba in an kai nikahul mut'a da a bude shi ko sun haihi in su sun kai masallacin idi in dai nikahul mut'ati na to a bude shi sai dai su masu yin mutu'a 'yan shi'a sun ce nikahul mutu'ati bai da iyaka aure na dindindin shi an kace ka tsaya ga mace hudu amma nikahul mutu'ati kana iya auren mata ɗari in dai nikahul mutu'ati ne kaga shi ya nuna ko sun san ba na kwarai na ba karuwai ne sannan kuma ita ko mace yan aka kulla maka aure da ita nikahul mutu'ati ba a hana mata kuma ta wani aure ta ba in dai nikahul mutu'ati na tana iya auren ko kai kana iya auren ko mace nawa ita ko tana iya auren ko namiji nawa to kowannen ku na saduwa da ita nikahul muta'at to in ta yi ciki an ka ce ita za ta ayyana wanda ta kaso cikin ku ta ce ciki ne ne shikenan sai ya zana suna daya zanna shi kaga abin da ya zan shiriri ta to Allah ya shiryar da mu wallan nikahu fil idda hakan ga babu aure cikin idda mace tana idda in iddar saki ce in iddar mutuwar miji saboda fadar Allah da ya ce walla ta azumu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalahu kada ma ku kulla niyyar daura aure har sai littafin idda ya kai ga ajalinsa ba aure cikin idda wanda ya aure cikin idda to yan an je a bude auren in ya sadu da ita sai a bude auren kuma babu aure tsakanin su har abada in ya sani in bai sani ba wannan nan abin gaiki shi ne ce wallan da kafa fil idda hakan ga babu aure cikin idda haka in mace na na cikin idda to ko da kana son ta amma ba a hana wanka mai kamar jirwayi ba wancan na gane yake gida ta ce ya aure na ya mutu to a sha an ƙare idda ya ce to to kakka ce muna ciki daga ce ina mutum ka samun irin ki ko ko in nake la jamilatun wala kina da kyawu kyawun nan na ƙurce har yanzu yana nan to ita ta san abin da aka nuhi sai a bari haka nan kuma ba kullum a ci gaba da haɗuwa kuma kana maimaita mata ba shi ke na a bari haka nan tunda Allah ya san ba ku iya hankuri sai kun haɗa musu to sai an ka halatta ta'aridi wanka mai kamar jirwayi takka ce to mun kulla ragga ka bi aure cikin inda ka haram ina fatar kun fahimta wala ma jarra ila gararin hakan ga ba a kulla aure ga duk abin da ke ja zuwa ga garari fi akadan ga kullan aure au sadakin ko ko sadaki duk abin da an garari me garari da hausa garari me garari rudi madalla on satanci duk abin da adda rudi ciki nai duk abin da ba a kulla aure ga duk abin da ke ja zuwa ga garari rudi ga kulla auren ko ko rudi ga sadaki ya ake rudi ga kulla aure ya ake rudi ga kulla aure to ya yi ko ya aro mota alali ba ta shi ta ba ya zo da ita ta rudi kenan ko to ko ko ya ce a ɗaura mana aure amma na baki zaɓi in ki zo gidana in ke ga yanayi miki to in ke ga bai yi miki ki ta ba ya halatta in za a aure a yi aure na sai dai mutuwa rudi kenan ga gara ga rudi kenan ga kullun aure to rudi ga sadaki fa yayi mata sadaki da abin da bai halatta a mallaka ba kaga ya rude ta kamar yanzu zan baki katan goma na giya nawa katan din giya yake kowane ya kai dubu goma to ke katan goma dubu ɗari kenan zan baki katan goma na giya da an ji katan goma na giya ai hukuma an zuwa da ta yi ta fashe giyan nan kaga ya rude ta ko ko ina kiwon aladu zan baki alade goma kuɗi gare su ba ya halatta a mallake to shi duk abin da ke zuwa ga rudi ga kullun aure ko rudi ga sadaki to duk wannan baya halatta a kulla aure a kai ne wala bi ma la yajuzu bai'u haka baya halatta a kulla aure da abin da bai halatta a sai da shi ma'ana a yi sadaki da abin da bai halatta a sai suwa ba kamar aladai kamar giya da abin da ya kama da su full stop wa ma fasada minan nikahi duk abin da ya lalace na aure li sadaqihi domin sadaki nai auren da an kai akan katan din giya yayi ko bai yi ba bai yi ba ma'adalla to ina an ka mu matsala ga auren ga sadaki an yi sadaki da abin da bai halatta a yi sadaki da shi ba to duk abin da duk auren da ya lalace li sadaqihi domin sadaki nai fusiha sai a bude auren qablal bina'i gabanin ta tare an ƙulla aure sadaki katan goma na giya to gabanin ɗan hukuma ta samu labari gabanin ta tare sai a buɗe auren fa inda kalabe ha in ba a ji labari ba kuma har sai da tattari ya sadu da ita to mada auren ya shuɗe wa kana fihi sadaqul mithl yanzu sai a zo a yi sadakin kwarai sai a yi sadakin tamkatta irin ta yanzu sai a samu dattijo wanda sai yanayin aure yanzu wance a gidan wani irin ta nawa ya kamata a samu ta sadaki su ce tana dubu talatin sai a ce to yanzu ya bata dubu talatin aure ya yi ina fatar kun fahimta wa ma fasada minan na kayi duk abin da ya lalace na aure la'akadihi ga kulli ne ga kulli yanzu an ka samu matsala kamar ya ruɗe ta misali ya ce zai sai mata gida ita ɗai sai ta zo ya kai ta cikin gidan taro misali ko ko zai aure ta akan ya ba ta zaɓi in ta zo in ta ga gida ne mata in ba ta ga gani ta kaga wannan duka dai to duk abin duk auren da ya lalace li aqadi ga kulli nai wa fusiha an ka bude shi ba adal bina'i bayan a bayan ta tare fa fihi al musamma to abinda an ka ambata na sadaki ya tabbatar mai in an ka lura da cewa akwai garari ga kullan auren to sai a bude shi gabanin ta tare to in sai da tattare an ka samu labari sai a shi ma dai a buɗe to amma tun da an sadu da ita ta ci sadakinta wata ƙa'u bihil hurma kuma haramci na abkuwa da shi wannan wannan auren haramci me haramci duk abin da ya haramta tsakanin ma'aurata ya haramta da wannan aure wannan auren da an ka buɗe wanda an ka samu matsala ta wurin ƙullan aure kamar me kamar misali kaga uwarta ta zan uwa ta baya halatta ya aure uwarta baya halatta ya aure ƴaƴanta ita ma uwaye ne da ƴaƴa ne sun haramta ga so abubuwa da na haramci kamata ƙa'u kamar yadda suke abkuwa bin nikahi sahihi da aure ingantacce walakin sai dai la tahillu bihil mudallaqatu thalathan wanda an ka saki saki uku ba ta halatta da irin wannan auren auren da an ka samu matsala ga kullan aure an ka bude shi bayan ya suka in gabani ya sadu da ita ne shi kenan ba abin da ya faru amma yanzu ba a samu lafiya sai da ya sadu da ita an ka ce a buɗe ko an ka buɗe to wannan aure da an ka buɗe bayan ya sadu da ita bai halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku ba ba ganin an ka sake mace saki uku ba ta koma halatta ga mijin nan sai ta aure wani miji to irin wanga aure wanda an ka samu matsala ga kullan aure an ka buɗe shi daga baya to ko da shi wanga miji ya sadu da ita bai halatta ta ga wancan da ya sake ta saki uku ba wallahi hassanu bihi zawjaini kuma ba a ka tangance ma'aurata biyu da shi ma'aurata biyu ba su zama muhsinai kun zan muhsini ko madalla me an bambancin muhsini da wanda ba muhsini ba muhsini wanda ya yi aure ya sadu da mata ta shine muhsini in ya yi zina sai a kashe shi a jehe shi har ya mutu amma wanda ba muhsini ba in ya yi zina sai a mai bulala ina fatar kun fahimta to wa harrama to yanzu sai nau'in matan da mun ji nau'in aurarrakin da shari'a bata yadda da shi ba ko to sai nau'in matan da shari'a ta haramta muna ma'aura yace wa harrama Allah subhanahu minan nisa'i Allah tsarki ya tabbatar mai ya haramta mata sab'an nau'i bakwai bil qaraba saboda zumunta kusancin zumunta ya haramta mata nau'i bakwai ta gefen zumunta wa sab'an hakan ga ya haranta nau'in mata bakwai bin rada'i saboda shayarwa wa sihir da surukantaka kaga nawa kenan sha hudu faƙala azza wa jalla Allah mai girma da buwa ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti kaga bakwai kenan fa haula min alqaraba wallawati min ar-rada'i was-sihri qawluhu ta'ala wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf kun ji wannan ko yace Allah maɗaukakin sarki ya haramta mata nau'i bakwai mata nau'i bakwai ta gefen zumunta to waɗanda an ka haramta ta gefen zumunta su ne faɗar Allah tabaraka wa ta'ala faƙala azza wa jalla Allah mai girma da buwa ce hurrimat alaikum an haramta muku auren ummahatukum iyayenku mata uwar da ta haihe ka daga kai sai ita duniya babu aure tsakaninku wa banatukum da ƴaƴanku ƴaƴan da kun ka haifa diyarka ta cikinka babu aure tsakaninka da ita wa akhawatukum da ƴan uwanku mata yar uwarka yakka ko ƙaunarka wanda kun ka hada mahaifa da ita ku wanda kun ka hada kun ka hada tsatso da ita ku wanda kun ka hada dubbiyon wanda an ka hada mahaifa da ita ita ce yar uwarka li ummiya uwarku agguda amma uba daban-daban wadda an ka haɗa tsatso da ita ‘yar uwarka la'abiya ubanku agwada da ita amma uwa daban-daban wadda an ka haɗa uwa da uba kuma kaga shaƙiƙiya kenan wadda ake uwa ɗaya uba to waɗannan nau'in mata uku su ne ‘yan uwanku da anka amma ɗiyar uwan ubanka ko ɗiyar ƙanin ubanka wannan ba a har wannan sai ka aure abinka ‘yar uwarka wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to su ne ‘yan uwan da an ka haramta aure wa amma tukum da goggonan yanku goggo ‘yar uwa uba, ya uba ko ƙaunar uba, shaƙiƙiyar uba ko la'abiyar uba ko la'ummiyar uba, wadda da ita da babanka uwa ɗai uba ɗai, ko ku uba ɗai, ko ku wasu guda, to ita an kana. Wa tukum da innoninku ‘yar uwa uwa, yar uwarka ko ƙaunar uwarka, shaƙiƙiyar mahaifiyarka ko la'abiyarta ko la'ummiyarta. wa banatul akhi da ƴaƴa mata na dan uwanka dan uwanka shaqiqi ko li abi ko li ummi to duk ɗiya ne ɗiyanka ne babu aure tsakaninka da su amma dan uwanka dan wa da dan kane oh sai ka aure ɗiya tai ina fatar kun fahimta amma dan uwanka shaqiqi ko li abi ko li ummi to ɗiya ne babu aure tsakaninku wa banatul ukhti ukhti da ɗiya mata na ƴar uwarka ƴar uwarka mace shaƙiƙiyarka ko la'abiyarka ko la'ummiyarka to duk ɗiyan da za su haihuwa mata ɗiyanka ne babu aure tsakaninsu fa ha'ula'i waɗannan ‘yan kun ƙidan ya bakwai kenan min alƙaraba to su ne Allah ya haramta aurensu ta gefen zumunta wallawati waɗanda kuma minar rada'i ta gefen shayarwa wa sihir da surukantaka ƙauluhu ta'ala faɗar Allah da ya ce wa ummahatukum da iyayenku mata allati arda'anakum waɗannan da na shayar da ku mama duk matar da ta baka mama ko da babu zumunta uwa ko ta uba tsaka in dai ta baka mama gabanin a yaye ka kana yaro kuma ka sha haka cika ciki ba tsutsa guda ko tsutsa biyu ba la tuharrimul masatu walal masatayn haka annabi ya ce tsutsan nono guda ko tsutsa biyu ba ta haramta mace sannan kuma shayar wanda an kai lokacin da ana baka nono bayan an yaye ka ko da ta shayar ka ta shayar ka ta shayar da banza ka san ana yawan aiko fatawa mutum ya sha nonon mata ta miya ya sha banza ba ba ya sa ta zan uwa ce ta shayarwa shan nono wanda adda tasiri ga shari'a wanda an ka ba yaro gabanin a yaye shi lokacin da yana shi ana bashi nono to duk matar da ta bashi nono kuma ya sha har ya cika ciki ne wasu ka ce da bakin tsutsa biyar ya tsotsa ɗaya biyu uku hudu biyar wasu kuma sun ka ce a sai ya cika ciki ne to shikenan ta zan uwa ta ta shayarwa ya annabi ya ce cikin hadisi ya harumu minan rada'i ma ya harumu minan nasabi duk abin da ke haramta ta gehen dangantaka zumunta to iri ne na shayarwa ya haramta yanzu ga nau'in mata bakwai gehen zumunta an haramta mana ko to duk irinsu sun haramta na gehen shayarwa muna tare shi ne ya ce wa umma hatukum lati arda'anakum da iyayenku mata waɗannan da na shayar da ku mama kaga iyaye banda matarka da ta shayar da kai mama wa akhawatukum da ‘yan uwanku mata minan rada'ati na gehen shayarwa, matar da ta shayashe ka mama, to duk ɗiyanta mata sun zan kamar ‘yan uwanka na saba, babu aure tsakaninka da ɗiyanta. Wa umma hatu nisa'ikum da iyayen matanku, ka uwar matakka, wadda ta haifi matakka, wannan ko daga kai sai ita duniya, da zara an ka ɗaura ma aure da macin kuma kasadu da ita, to uwarta ta zan haram gare ka. waraba ibukum da agolayyinku agola shine dan da matarka tattaho da shi gidanka ba danka ba to an sake ta da ɗiya ɗiya mace sai tattaho da ita nan gidanka ta yi renonta to wannan ɗiyan matarka babu aure agolayyinku allati fi hujurikum na waɗannan da a cikin ɗakunanku min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna na matanku waɗanda kun kasadu da su fa in lam takunu dakhaltum bayan in ba ku sadu da uwayen ba fala junaha alaikum babu lahi ku aure ƴaƴansu ka aure mace an daura ma aure da mace ana kawo kaya sai har gawa da wata budurwa wagga an ka tsaye ɗayan matar ka ta a ce ku tsaya ku tsaya na fasa wagga ne ka so ya halatta eh a'a in ji wa ya fasa wanga ya kaso ya halatta shi ke sai a buɗe wancan sai a ɗaura ma aure da ɗiyar matuƙan baka sadu da uwar ba ka gani duk macin da ka aura in dai baka sadu da ita ba an ɗaura muku aure ɗaya baka sadu da ita ba sai aure ya mutu to ya halatta ka aure ɗiyarta amma in ka sadu da ita to babu aure tsakaninku har abada ina fatar kun fahimta amma shi mutum in ya biɗi mata to da zarar an ɗaura mai aure da ko bai sadu da ita ba ya sake ta to ‘ya'ya ne ba za su aure matan nan ba ina fatar kun fahimta haka iyaye ne ba za su aure matan nan ba ta zan haram ga ‘ya'ya ne da iyaye ne ni kun ka fahimta ashe kishi ya fi ƙarfi ga maza bisa ga mata kai namiji in ka in ka daura ma mace aure da zaran ka ba sai kun tare ba ka daura mata aure sai ka ce ka sake ta to an haramta ta ga iyayenka da ƴaƴanka amma mace don an daura ma aure da mace do baka sadu da ita ba ka sake ta kana iya auren ƴaƴanta ashe ya nuna maza sun hike shi su mata sunan su ɗaya na ɓaci an yi wannan da Abuja mutane ce mata ai su sunan su ɗaya ne na ɓaci amma kishi maza an da kishi kaca kaca kaca kaca kaca ne ce to ku tsaya yanzu ga mutane an taru yanzu abin da nika so ku haro min da limamin makka da wani mai wa'azi da wani limami da wani dattijo da wani wanda ya yi sunan mutunci mutum guda nika son ku yi tunani wanda wani ka iya shiga ɗaki da mata ta gaba gare shi ya ruhe a kwana gidan nan lahiya lau wanne na kuka gani yana haka nan in ka yi shu nice amma mace gaba gare ta aka shiga ɗaki da kishiyarta a ruhe kuma a kwana lahiya lau kuma gobe ma ka iskan mun suna cin abinci kwano guda to na kishi yake gare su wani wani sahabi ana labari in mutu ya ta iska ma ya ce shi wallahi wanda wanda duk iska da mata ce kashe shi ya kai ha akai ko akan mace ya ce wallahi ina kashe shi ta gobi ni kasa yansa an ka faɗa ma annabi annabi ya ce ai kuna mamakin kishin sa na hishi kishi ni ko Allah kenan ko shi yana iya haka nan so sun kai kire sa ado ya mai faɗa akan mace aka kashe mutum girman dibin girman layin kashe mutum amma ne bai mai hada ba ya tabbatar ai na yi shi kishi to mace tana zaman ta laya lau ita da mai ta ya dauko wata gaba gare ta shige daki a rai a kwana laya kuma da saka iska mun zanni suna hira ko dai ta ciki na ciki dai to wanne na aka mace haka zanna da irko shekaru haka sake ta amma wanda dai aure ta ya zama kiyanka har abada ko to ina kishi ki ga mata don haka maza su an dake shi to matahi to ina yake to yace fa in lam takunu dakhaltum bihinna in ba ku sadu da iyayen ba to fala junaha alaikum babu laihi gare ku aure iyayen su an daura ma aure da mace dai sai ka sake ta ba tare da ka sadu da babu laihi ka bidiyar ta wa halailu da halalin abna'ikum ƴaƴanku alladhina min aslabikum waɗanda an natsatsunku halalin su ma'ana matansu ɗanka na tsatsonka duk matar da ya aura to ta haramta gare ka ko da ya mutu ko ya rabu ya sake ta ta haramta gare ka har abada wa an tajma'u bainal ukhtayn hakan ga ku hada tsakanin ƴan uwa biyu mata su yi kishi da juna ku hada su matsayin matan ku lokaci guda shi ma Allah ya haramta ana haka nan zamanin jahiliya mutum ya aure ya auni kauna kaga an huta da kishi ko shi a hikima to an hana an hana hada su amma kana aure da guda sai kassake ta ko ta mutu babu layi ka aure ƴan uwarta waɗanne irin ƴan uwa an ka hana haɗawa shaƙiƙai ko la'abbai ko la'ubbai amma da ubanta da uban wancan wa da ƙane babu layi a haɗa su shikenan sai su zanna lahiya ƴan uwan juna ne muna tare yace illa ma qad salaf sai dai abin da ya shuɗe wanda kun kai zamanin jahiliya gabanin saukar da wannan aya wannan shi kan fa inna rabbaka ghafurur rahimun amma dai da bakin sanda an ka saukar da ayar ga ka a koma haɗa ‘yan uwa mata biyu. Wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, Cikun dai matan da ya haramta ma'aura, ya ce wa latan kihu, kakku auri ma na kaha a ba uku, duk abin da ubanninku na aura mini na sa'i na ma, duk macin da ubanka ya aura ya zauna da ita, to haramun ce gare ka aure ta. Ba ma sai ya zauna, inda ya ɗaura mata aure, ko bayan ɗaura aure ya sake ta, to ɗane bai halatta ya aure ta ba. mun ji wannan to waɗannan waɗanda na zo ga nassin ƙur'ani kenan sai waɗanda ba zo ƙwalan ƙwalan ga nassin ƙur'ani ba annabi ya ambace su cikin hadisi ya ce wa harraman nabiyu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta birra da ita gefen shayarwa kaga nassin ƙur'ani mace biyu ɗaya Allah ya ambata abin ga na gefen shayarwa yace wa raba'ibukum wa ummahatukum allati arda'nakum da iyayenku mata waɗanda shashe ku mama yace wa akhawatukum minar rada'a da ƴan uwanku na shayarwa su dai qur'ani ya ambata mace biyu to shi ku annabi sai yace yaji wa harrama annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya haramta bin rada'i ta gefen shayarwa ma ya haramu duk abin da ya haramta minan nasabi ta gefen dangantaka duk duk macin da ya haramta ka aura ta gefen zumunta to irin ta ta gefen shayarwa ta haramta inji annabi wani ha kuma annabi ya yi hani sallallahu alaihi wasallama an tunka halmar'atu a aure mace ala an mata akan gwaggon ta au khalita ko innata kana aure da gwaggo sai ka auro da dan uwanta an hana ko ko kana aure da yarinya ka auro gwaggon ta an hana gwaggon ta shaqiqiyar ubanta ko la'abiyar ubanta ko la'abiyar au khalita ko innata shaqiqiyar uwarta ko la'abiyar uwarta ko la'ummiyar uwarta to wannan su ma an hana hada su kaga su ba zo Qur'ani ba ga hadisi mun ka same su faman naka hamra'atan duk wanda ya aure mace ko harumat ta haramta bil aqd saboda kullun auren da an kai da an kulla muku aure da ita ta haramta an tumassa eh faman na ka hamra'atan duk wanda ya aure mace harumat bil aqd ta haramta da ƙulla aure kawai da zara an ƙulla ma aure da ita haramta duna an tumassa ba tare da an shahe ta ba ko da baka sadu da ita ba da daura ma aure aure ɗaya da an ka daura ma ita ta haramta ala abaihi akan ubannansa wa amnaihi da 'ya'yansa. amma in an ƙulla ma aure da mace to baka sadu da ita ba sake ta ‘ya'yanta ba su haramta gare ka ba amma da zarar an ka ɗaura ma aure da mace duna an tumassa ba tare da an shahe ta ma'ana ko da baka sadu da ita ba to ta haramta akan ubannanka da 'ya'yanka wa harumat alaihi ummahatuha ita kuma matar da anka kulla ma aure da ita iyayenta mata sun haramta gare shi wala ta haruma alaihi banatuha amma ƴaƴanta ƴaƴan matar da anka kulla ma aure ba su haramta gare shi hatta ya dakhul bil ummi sai ya sadu da uwar in ka sadu da uwar to shikenan ƴaƴanta mata sun amma in baka sadu ba daura aure ɗaya an kai kana damar ka sake ta ka aure ɗiyarta au ya tallata da biha ko ko ya ji daɗi da ita an yi shafe-shafe ko ya sumbance ta ko da masu kama da haka nan bin kahin to ta haramta gare shi ta hanyar aure au milki yaminin ko mallakar dama au bi shubhatin ko ko abin da yayi kama min nikahin na aure au milkin ko mallakar dama wanda duk ka ji daɗi da ita ta hanyar aure mun san aure ko ko mallakar dama a ce ku yangakkata to ta haramta ga ɗiyanka da 'ya'yanka au bi shubhatin ko ko abin da yayi kama min nikahin na aure au milkin menene aka kama da aure ko mallakar dama ko koyanga ka zo ka iska makila kila wata mace ta taho sai ta cire tuwayen sai ta sa tuwayen matarka sai ta kwanta bisa gado ka ɗauka matarka ta sai ka hormata ka shi shubhatin nikahin kenan ko ka ɗauka koyon gakkata sai ka farmata ashe ba ita bace ina fatar kun fahimta wala ya haramu zina halalun duk abin da a halal to baya haramta saboda zina duk macin da a halat ka aura to don kayi zina da ita to wannan bata haramta ba hakan ga 'ya'yanta ba su haramta ba haka uwayenta ba su haramta ba saɓanin inda aurenta ka yi kaga an ce uwayenta da 'ya'yanta sun haramta gare ka ko to amma in zinar da ita kai to ba ta bayan kun ƙari zinar ku Allah ya shirye shi kuna iya aure ba a tun da kayi zinar da ita babu aure tsakanin ku hakan ga kayi zinar da ita sai ka ga uwarta kana iya daura ma uwarta aure ko ka ga ta kana daura ma zina baya da tasiri ga shari'a ina fatar kun fahimta to sai mu tsaya nan wa harrama Allah subhanahu wa ta'ala al-kawafiri mimma laysa min ahli al-kitabi Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta